إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 21 ga wata na Shawwal hijira shekara 1442 wanda ya dace da ɗaya ga wata na shidda shekara 2021 kenan karatu na warko dai bayan azumin sha a ƙarshen karatunmu mun tsaya ƙarshen kitabu siyam kai yana ga haka ne a cikin mun yi babi na yi tukafi da kiyamun ramadan a ƙarshen babin kinmu yau insha Allah za mu tashi sabon kitab kitabul hajj abinda yake da alaƙa da haji wanda yanzu dai a cikin kenan ibadodi na lokaci ita ce a gaba darasi na 63 da uku na sattin da uku za mu insha Allah darasi na sattin da uku kenan za mu shiga sabuwar mas'ala kullum mun ce da aka ce kitab kenan duk abin da yake da alaka da haji za mu ji insha Allah amma a yau za mu fara a cikin babi da ake karkashin kitab babu fadalihi wa bayanin man furda alaihi bayanin fadala koro da ake samu in aka yi haji kuma da bayanin waye ne aka faratawa yin aikin haji wannan shine abinda ke cikin wannan babi da zamu hara a yau insha Allah sai fara cewa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه أبو هريرة بعد الأبان ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي العمرة إلى العمرة daga wannan umara zuwa waccan umara suna ma kafara na kurakurai ko laihi da aka yi tsakanin wannan umara zuwa waccan umara ita kuma ya ce alhajjul mabaru haji da aka yi lahiyayya wadda ba saba ma Allah a ciki ba saba dokokin haji ba laisa lahu jaza'un illa aljanna ba ta da wani sakamako da Allah zai baka sai tukuici ko sakamako na gidan aljanna wannan ruwaya imam al-bukhari ya roto haka imam muslim ya roto hadisi na biyu kan fadara da ya kawo ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha qalat qultu ya rasulallah ala nisa'i jihad ala na'am alayhinna jihadun la qitala fihi الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح أصل في الصحيح aisha radiyallahu anha take ba da labarin cewa ta ce ƙulutu ya rasulullah na ce ya manzan Allah alal nisa jihad shin an ɗorawa mata jihadi ya ce na'am amma ga irin jihadinsu ce alaihin na jihad an ɗora musu jihadin da laɗi talafi babu yaƙi a cikin ji ba kisa ba kashewa shi ne alhajju wal umara zuwa hajji da umara shi ne hajjin mata shi ne mana jihadin mata wani ya karantar da kai cewa mata kenan jihadi bai hausa ba duk da cewa magana na wajibcin jihadi aka ɗaukewa mata amma ana zuwa jihadi da su kan abin da ya dace da irin aikinsu annan sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yaƙi da mata don irin su sauran hatta kai mata ne likitoci su suke fasama su suke jiya wanda aka ji ma ciwo su suke mai magani su gyara shi su mai komi su wanke mai su mai fasama ta wannan ke cewa kenan mace irin da ake rigima a yau kan magana aikin likitanci mata kwarai suna da haƙƙi ya kamata a kula da likitancinsu tsakaninsu kansu kuma in ta kama ka kai rikici da ce mace ce a'a larura ce rashin lahiya sun wasu habai magani sun musu fasuma kuma zala da shi ake wani yakin fisif da shi ake yakin kuma aikinsu ke nama kuma sun ci gaba da irin wannan aiki a wurare da dama na kulawa da jiya ta mujahidai fi sabilillah kuma a wasu wurare mata ana koya musu kariya hatta da makami na yaƙi za a koya musu saboda ana iya tahiya da su idan ba su iya kare kansu sai su zamto ganima gaba kan gaba amma su ma sun iya bugawa suna can suna aiki dole tare su sai su mai da shi sun haka magana yana raye su mu imara da annabi ya mata fidayi iyaye ban ta irin fafata da ta yi a uhud suna sai ba kwarai an samu mata haka bayan musulma irin fituhatun da aka yi na islamiyya za ka ga mata irin gudunmuwa da suka kawo misali za su tsaya a saman baya kai namiji idan karfance karfe su maida ka akwai wanda zai tsoro ya su maida shi suna ba da kuzari da kuma baya mata ne a bayan ka mata ka tana bayan ka tsere ƙwarai an musu wannan abu sun yi gaskiya daurukinsu na jihadi fi sabilillah to dai ba dora musu ba jihadi irin na maza ba dora musu kuma magana to wannan shine abin da ya kawo na fadala kenan ta jihadi fi sabilillah illa cikin karatunmu na alwajiz mun jo sa sai masu romo suka tsara ma mutum kuzari na wannan aikin hajji ko umara ruwa ibn mas'ud wadda cikin sunan ibn majah haka imamun sai aka turmuzi wanda yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u baina al-hajj wal umra fa innahuma yanfiyan adh-dhunub wal faqr kama yanfi an-nar khabath al-hadid aw kama yanfi al-kir khabath al-hadid wal dhahab wal fidda cewa ibn mas'ud ke cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umara ku bi bayan haji da umara na aka inda haji ka yi haji kuma ka yi umara bayan haji ku rika yin haka ya ce da umarci fa'innahuma domin haji da umara yamfiyanin zunuba wal faƙa suna kore zunubai da talauci in magana ka kashe miliyan kaza da kaza suna kore talawacin suna kore zunubai kibar misalin yadda suke kore zunubai da talauci ce kama yan filikiru khabasar hadid wa zaba da fidda kamar yadda ziga-zigi na makera da za a sa azurwa ko zinariya ko kare ya kore lalataccen a bar azurwa bau a bar zinariya fawo a bar bakin kare kaɗai ba wata kuma tare da shi ba wani zaune tare da shi haka kenan hajji da umara suke kore zunubai da talauci kenan kafa zargi masu kuɗi da suna zo hajji in Allah wale ma je na bashi ya haƙuri ba tsara mashi ba fadala ce sai da kallon fadala ga wannan sai wata ruwa wannan ruwa ya bin mata a wata kai mamu nisa ya kai bin aka bin mamu turmus sai ruwa ta biyu ta abu huraira yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillahi azza wa jal falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmin wa lartum duk wanda ya je haji abu huraira yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa man hajja duk wanda yaje haji lillahi azza wajal dan Allah yaje haji kuma a wannan hajin falam yarfus wa lam yafsuk bi ba mu'amala ta mata kuma bi ba fasikanci raja'a kayan wadatu zai dawo daga haji ka yawmin waladatu ummu kamar da ushi ta shi akwai zurduna da zini yanzu ya wasu kuma lafiya na ushi ka ne kuma ya zuru zini inda ya kaji don Allah wata ruwa ta ibn umar duwana shi bi kasa wani kasa kan fadarar ne yake cewa abdullabin umar ke cewa na yi ce annar sallallahu ala'uwa ya ce algazi fi sabi da la walhajju wal mutamar wa fadullah ya ce da mai yaƙi fi sabi da la jihadi fi sabi da la da mai aikin haji da mai aikin umara wa fadullah baƙin Allah ne baƙin tawaga ce ta Allah baƙin Allah ne da ahun fa ajabu wa sa'alu fa atahu yace da mai jihadi fi sabilillah da mai haji da mai umara baƙin Allah ne ya kirawo su ya musu gayyata kuma sun amsa gayyatar shi sun roƙe shi kuma ya ba su wannan iya cikin abin da ke zabarar da mutum kenan aikin haji da umara la matsala an zama kai ne sai hana ta sai su hana zuwa bayan wannan wa kudiba fadala da mutum ke samu irin wannan wurare cewa idan kai farilla daya balle a maka sai ka yi sallar dubu ɗari a garin dubu ɗari shekara nawa za ka yi ɗaya ka samu wannan a garin wannan sallah ɗaya ce ba ta kullum ba ɗaya farilla ɗaya imma asuba imma azur imma al'asr imma isha dai a masjidil haram dubu ɗari daga in kai a madina dubu daga ruku na gaja kai salloli ta kwana kaza madina dubu ce maka dubu ɗari ta wannan yake akwai da kulmahi yawa abinda ba shi da madoga ga ya shahara kuma bai da inganci matsala alhazis ta ayyazin sun sallah arba'in a makka a madina wata fadala ta musamman aka tsara aka hadi wanda ya sallah arba'in a madina shi sai a ta rigima da ejoji da alhazai su ci a muhimmi kwana takwas duk da a yanzu abin da iya da wahala amma suna kowa suna ƙidon wani ma ce ya dai a bar shi ya dai a bar shi a can shi ya sallah kwana takwas sai ka ce ta zuba wa Allah wannan abin da aka gaya maka gashi a hili karara abin da ya inganta an ce sallah ɗaya a musul haram ta kai ɗari kin ta madina kenan a yi na kwanakin ka suka yi riba da kai kwanakin misali kana wata guda da kai kwanakin masu yawa a madina kai a maka maka yi riba kwanakin maka su yi riba karara hili misali ka yawaita kwanaki a madina alhali kaje kaje ka ziyara ka kare ka dawo ka baka zamna ya yi ka riba don sallar maka dubu ɗari ce da ta gaba amma ta madina dubu ce dubu ɗaya ne wannan yanwa su ne fadala ko romo da ake nema a kan zuwa aikin hajji don allah wannan shi ne wannan matsala ta fadala sai hadisin jabir wa an jabir bin abdullah nan kuma cikin bulogin maramke wancan hadisan bai kasa shi وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال لا وأن تعتمر خير لك رواه أحمد والترمذي والرجل وقفوه وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيفا abin da yake wannan ruwaya kamar da aka bada labarin cewa jabir ya ce wani balaraban kawai ya zo a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah a habirni an umara ka ban labarin matsayin umara a wajibatun hi ita umara wajibi ce ya ce a'a amma ba an ta'ata mil khairar ka yi umara shi ne mai alkhairi gare ka yin ta ya alkhairi to amma duk da wani dai ruwayar hadisin ba shi da inganci marfu'i cewa mawkufi ne zuwa ga jabir bin abdullah wata ruwaya cewa akhrajahu bin adi min wajen akhar da'ifun an jabir wata ruwaya ta ma dai hanya mai rauni ce daga jabir kuma ya ce annabi ya ce alhajju lil umratu faridatan haji da umara farallai ne guda biyu wannan ya so maka magana ne akan iya nema madogara ta wajibcin umara to kenan kaga ba shi da wasu ruwayoyi ingantattu da zai kawo hujja akan wajibcin umara shi duka ya kawo su kuma ya tabbatar da raunin magana amma abin da yake da shi ne kenan cikin karatunmu na alwajiz karuwa ta sabi bin ma'abad ya ce a tattalin umar bin khattab radiyallahu anhu fakultu inni asalamtu وإني وجدت أن الحج والعمرة فريد ثاني يتي عمر نامس لنتا ناسامو حج دا عمر مكتوبين علي أن وجب تاس أكينا فحللت به ما سيني نية صدق به كناني كنا جمع حج دا عمر sai umar ce mashi gudita da sunnatin nabiyyik an shiryar da kai akan sunnar annabanka ruwa da imam nasa'i ibn majah at-tirmidhi ya rawaito kan wannan ruwayar sanadin da inganci to shine kenan magana mai kari kan ita ma umara ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana Allah ya sanya haji a ruwa ta bukhari wa muslim Allah ya sanya haji Allah haji fi ummat lawal qiyama an gama umara da haji tashin qiyama da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin sahabbai su yi niyya ta umara wasu sun yi kirari wasu sun yi ifiradi ma amma da ya zo ce inda shi ma abin da ya gano daga baya abin da ya samu daga baya inda ya gano shi da bai zo da hadaya ba da ya ɗauko umara kaɗai ya yi kuma daga baya haji alakula da yan uwa mutum in har za shi haji ya yi ƙoƙarin dukkan biyun furin da umara da hajji shi ne in kai tamattu'i ka samu in kai kirani ka samu duk da tamattu'i an salama ya yi zaɓi ya yi ta yin tamattu'i a kan kirani ko a kan ifirani saboda sun mutu daga makka daga madina wani ya yi niyyata ya yi ifirani wani ya yi kirani an zo gab da shiga maka fara aiki ya ja hankalin cewa duk wanda bai zo da hadaya ba ko da a can bai bi niyyar umara ni hajji kadai ya ce an sanya hajji umara tashin kiyama kai tsaye ya ka rikida can kayan ne da baka lamu hajjan yanzu ka zo maka kai tsaye gudun za ka yi aikin haka aikin umara sai ka yi umara yadda ake ɗawafin umara ka yi sa'ayi ka zo ka yi aski ka aije harami ka aije kayan kan abu kudin hajji umar ka yi umara wanda ta koma umara wannan hajjin taka ta koma matsayin umara ka aje ka shiga layin kowa da kowa sai kuma an za a aikin za a wata mina na sauran alaƙu alaƙu ka sabon niyya tallabai ka lahun hajja wannan shi ya yi a ta haka da ke na ka sabke faralin na umara da faralin na aikin hajji ita ga abin da saɓani kan hajji ko zama wajibcin umara wani sun yi wani abin ruwa ya ta aka jima dogara da ita tun da hadisin ya inganta na wannan bawan Allah da ya ce illa marfu'i ne babu karara wanda ya ce umara wajibi ce irin aka tana shi suke magana to wannan madogarar ganin Umar bin Khattab shi wannan da ya wannan magana ya musulunta ya samu labari cewa umara da haji farilla ne a kaina ya ce ma Umar nayi ne su ga Umar ce kai daidai ko an shi da kai sunnan annabinka kenan akwai sunna tabbacin yin haka bai tura mace magana wajibi da ya ce baka tuba yana alai Allah sai ka kuma ce baban da muke ciki baban fadala ta haji da umar da aikin haji kuma da waye aka farata wa aikin hajjin ko umara mun ji wajibi ce hajjin ko umara to waye take zama wajibi kan shi shine zai ma maganar yanzu ya kawo ruwaya cewa wa an anas radiyallahu anhu qala qila ya rasulullah masabi qala الزاد والرحم راه الدار القطني وصححه الحاكم والراجع إرسال wani wata an fi malik yake ba labarin wani ya zo ce ya manzan Allah me sabi ya ce azzaduwar rahila guziri da abin hawa tonar ruwaya duk da an ce darin hakimin yankan ta daji kwarai sun ce mahadisun kwarai da yake jiddan wannan ruwaya babu dogara kanta amma me nasin ƙura'ani walillahi ala nasi hijjul bil musta'in sabila ko kuma a cikin rukunan musulunci akwai hajjul bil musta'in sabila aya ta kawo hajjittar ɗakin Allah ga wanda ya sami iko hadisi na rukunan haji ya kawo an ɗora ma haji in kana da iko dan wasan dukkan ibada la yukallifu nafsan illa ma ataha to wannan yanzu abin da yake so ka nan menene wannan istita'atin to inda wannan ruwa ta inganta kenan gurin guzirin tahiya da abin hawa to ganin bai inganta ba duk da cewa abinda ma'ana ke ɗauka duk abin da zai baka kana da damar tahiya bai ka jiro don akan samu lokaci zuwa lokaci abin ya canza yanzu misali a da in a da kana da kuɗi da raƙumi ta hiya lahiya lau za ka ta haji to a da ki ma iya yawa kai baka iya hawan dabba baka iya zama gara ƙwarin zafi amma baka iya hawa kuma za ku wata mutum ta labarin babanta hawa ta iya hawa sama ko ana yaƙi a hanya akwai tsoro a hanya ga guzurin ga abin hawa kam hanya kama ka ko ka shiga hanya haka baka ji ba kaga a yanzu ga guzurin ga jirgin ga komi amma ba ka samu visa ba ko an yanki adadin tafiya irin da tsammanin misali bana kaza za su tafi kai kuma aka zo da sayi baka ciki kun yawa aka baka na annabi Yunus aka ware kai kana cikin aka ware to kaga kenan kaga ga kudin ga abin hawari amma kai ne ba ka dama ka yi a haka a takaice ko yan uwa duk mutumin da ya samu dama Allah hore maka ana magana haji ta farilla duk in dai ka samu damar tahiyya kurin ka tahi ga kudin ga damar tahiyya ga komi duk ya cika ke da matuƙa babu darura to ba ka uzurin barin aikin haji akan samu balema da wasu kun saboda harakoki kasu yanke harakokin wasu ai mutane kayan kayan ta da hannun mutane kanka ta yi kuma kayan su ce wani su dewa suka bar zuwa haji wai don harakoki kanka ta yi kayan ka ta yi ko na abu ne kilekin amshe su ko wani kuɗi ya kasu kawo a suke zuwa to shi dai siya mutum iya da damar tahiya komai ya kammala kai sakakin zuwa kuma ka je bakin abin da Allah ya bari ta wannan ruwa ta ƙarshe ta anas hadisin ba shi da inganci zuwa ga annabi sai duk da aka ce wa kharaja turmizi min hadisi ibn umar shi ma dai bi raunin da ne na magana azhar wa rahila ce kiso ka magana yankewa da guzuri da abun hawa suna ciki da guzurin iya ciki ko shi ba amma da a ce ruwa ta ta ware su ta tabbata ba amma san da ma bai wajiba guzuri kaka hana aikin haji ba guzuri kaga bai ba dora maka ba illa amma ake magana ai uwa akwai a ce ya zama wajibi da ina iya zuwa zai misali aka samu ma'aikata na wani zai samu wani bashi ya ta yi haji to gaskiya ba a ɗora maka bacin bashi ka ta yi haji Allah bai dora maka ba to amma idan mutum ya yi rigimar ya ce bashin ya ce hajji ta yi an ba dora mashi ba balle akwai wani agaji da mata suke yi balle mata ma'aikata gama kudin hajji iya da wahala gare ta sai su yi asusu ko adashen hajji a biya ma wannan wannan shekara shekara mai zuwa a gama a biya ma wannan tana zuba kudi a dukkan wata suka fi sadar da su wannan abu da mai kyau kuma har ma wasu matan naga ko na san da wasu suke wani abu na agaji a cikin yarjejeniyar idan mu goma ne muke yi an biya ma wani an biya ma wanci an biya ma wanci an biya min jikin ta yi sai kika mutu kaga akwai bashi na kuɗi wanda bata biya ba ta mutu to cikin yarjejin sun amince dole ta mutu bata iya biya ba an yahi mata ba abin ta bashi kaga wancan kun juna ne kwari haka suke sai da kasa sai kuma ta ba gaskiya dole ta mutu wani sama da aka zama adam ta cikawa ta je ta mutu ita ta ci ta tafi shi ke nan suka ɗauke mata kan samu lada eh su suke cikawa haka suke gaskiya na san mata a kodin burujin mata masu haka to ba na yi wani maza suka yi to kaga wannan ba tsora maka ba dole amma an kaje hajji ta yi don kai ba shi kai sai wa ibn abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم فقالوا من أنت فقال رسول الله فرفعت إليه مرأة سبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم عبد الله بن عباس كبار الأبار أن صلى الله عليه وسلم إيا حنيا ta zuwa makka aikin hajji ya jarawa wani wuri ne kan tsakanin makka da madina sai laƙi rakaban ya gamu da wata tawaga wasu fatake alhazai za a aikin hajji shi ma ya kamo hanya ga annabi ga su an gamu tawaga ce sai annabi ce manar kawon wanda kuma wata jama'a wata jama'a ina ce su wane ne su musa ce ma ko aiki hajji zakon za a zaɓa tana Allah kuma su wane ne wani wata jama'a ce sai suka ce kai kuma wane ne mala'anta kai kuma wane ne eh su sashi ba Allah ke bata shi takwana ya kasa kwakwar Allah na ke bata ba suka ce kai kuma wane ne mala'anta kai kuma wane ne ya ce rasulullah maza Allah ne a shi ke za gane ba kenan ba na magana su sani shi sashi ba yana zai ce maza Allah ne a nan a takaice farafa'at ilayhi mar'atun sabiya sai wata mace da danta yaro karami ya ta daga shi ta da tace alhaza hajj wannan yaron iya da hajj karamin alhaji yaro yace ya wale ya wale da yace ba bauchi ta kare ta ya wale ya za ya wale asalin ta gare ne ba ta larabci ba shi ba larabci yaro yace ya wale ya wale to ya wace ya wale ya wale ne to shi kuma masu yin ya ce ya wale ya wale da kuma ce ba san ba abin da ke haɗewa shi ta ce ya wale ya wale ba za ta ce ya wale su kuma za ta ce ya wale ya wale ya ce ta kuma karama ya ce ya bi su ta ce ya bi ya bi shi ba ta ce ta ce ba ya bi ta ce ya bi ya ne garbo ya bi ya bi shi ba ta kare ta ya bi ya ta kenan karama alhaji ya wale karama alhaji ya bi abu tsakanin kenan da aka ce alhaji karamin alhaji kenan yaro na karami suka tambaya wannan iya alhaji ce na kenan magana cewa ana ma karamin yaro haji zan ga ruwa ta zo a bayanin cewa e iya da haji amma ban da wadatar da shi da in ya girma in ya girma sai ya ta ta farilla amma iya da haji wannan shi ne ake magana cewa kenan yaro karami cikin fadara ta Allah duk da an ce ba shi da alƙalami amma ɓangaren alkhairi ɓangaren zini ne ba rubuta ma yaro amma aikin alkhairi ana rubuta mashi fadara ta Allah yanzu ya mana umarni musamman wa yaron umarni sallah tun daga shekara bakwai ko sai ka ce mishi ba lada ka karshen gwiwa ya sallah tana ce ba lada wahala ce ne ya lada ka sallah ba lada sun shekara da yaro ba shi da maka da wayen shi dan goma da wayen shi kuma bai balaga ba ya ce tunda bai balaga bai lada kenan Allah ya rubuta ma yara lada na ibada suka yi don sun balaga iya cikin mizanin ana ba su lada ko kai uban kai da kasa suka yi kamar ganin ladan ka na tarbiyya kenan da annabi ya tabbatar ma da wannan karamin yaro cewa iya da haji amma ce walaki ke kuma kina da lada ke ma tunda ga lana uwar ta kashi a zamshi da kenan ita ma tana da lada na aikin da na lokacin ta kenan sai a rawa musulmi wannan ruwa ta musulmi nan dai magana cewa da kenan ka kuma ta muna magana wa haji ta hau to akwai hawa akwai tsinta kenan tana yiwuwa amma karamin yaro ta kai shi وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة نخسعة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحله أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه ولفظ البخاري آه أنا أبن دايك رواية تا ابن عباس yake ba labarin da ya ce wa anhu radiyallahu anhuma shi waye mai labarin karshe bin Abbas ko ya ba da labarin cewa kanan fadar bin Abbas dan wani shi fadar bin Abbas radifa rasulullahi sallallahu alaihi radif wanda zai hau kuturinka kana kan dabba dauko mutum a baya shine radif dan inji ne in mai wanda ke bayan ka ne shi jan shi aiki a baya yake to fadar bin abbas dan ganin annabi sallallahu lokacin da aka yi arfa ko sun daga daga arfa zawa muzdalifa ya dauko usama da aka zo muzdalifa kuma ya ajje shi dauko fadar bin abbas zawa zawa min to a wannan tahiyya da ake da fadar bin abbas iya ba na sallallahu alaihi to mata da maza akan zo a kiyar wani ma'anar tambaya ana tare da shi ya ce fajatun maratun hasa'am wata mace daga cikin ƙabilar ta hasa'am ta zo kenan take ba na tambaya na hasa'am sanar da sanama faja'alar fadar ne wanzu ilaya wata zuru ilaya fadar iya bayan shi matashi ne yaro sai kalle ta ita ma tana kallon shi waje ala nabi sallallahu alaihi wasallam yasrif wata fadar ila shi kada annabi ina ga fadar ya ji kallanta sai juyi idan fuska sai juyi kallata an ji ma ya kallo ta kallo annabi sai juyi fuska mata sai ya juyi fuska yaro kallata haka to wannan mata me ka da me ta zo tambaya ga abin da ya kawo ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا فرلا الله لدورا مبايش تأجي حج تارس كي بابانا يزم صوه للتيجو يا جرما لا يثبت على رحيلة بيئي يا زمارة كوني زمنا وكان دبا بيئي يا ويتوا أما كنت بشي مسلميني هش لا تقامش شين تكي تنبيع أفأحوج عنه زمئي من حج كمبتش ya ce na annabi ta yi kina yi kina yi ma babban jari kina wanda bai iya wani ya mishi shi ne hafiz bin hajjar ke cewa wa zalika fi hajjatul wada wannan abin ya wakana a hajjin bankwana me ishara ga hajjin bankwana kenan kawai ka ce abin da gaba an shahi a dama an dama hajji ɗaya an ga dace hajjin man kwana wani ya doka dama ya yi wata ana mata suna hajjatar wada hajjatar islam hajjin ban kwana hajjin musulunci hajjin tauhidi hajjin tauhidi wadda mana ita ce haji a san sakama bayan mafarar haji bai zo ba iya maka iya madina ya turo jagoranci abubakar ya turo umar ya turo dai an yi haji biyu bai zo ba ina ga ta uku da shi ya zo da kanshi ana turo hajji musulunci don a ganin cewa ita ce hajjin farko da aka yi ba mushrikai a cikinta lokacin da annabi ya zo iya raye ya ci makka ma makka tana ƙarshen daular islamiyya amma ana zauwa a yi hajji da musulmi ake yi da mushrikai musulmi sai tawafi mushrikai sai na tsar ma maza da sa'i mata da dare na mushrikai a hajji mai bi mata ne ba saukar da bara'a ta hana mushrikai kasa kusantar musulunci da haram daga bana eh daga bana ya ga mutum mushrikai musulunci haram ba da amin haza ce ko daga kan mushrikai su kusantar musu haram ba da amin haza daga bana kasa kara kusantar musu haram Allah ta wani shukuma alaka sabi yukunu suna fadalin sa cewa Allah ya kuli tsoron talauci Allah zai wadata ba cikin fadalci kenan daga nan wannan shekara aka aiko annabi turo ali ya shela a gaya mata daga bana kan mushrikin da ya zo aikin haji kuma Allah da bilibet kan wanda oriya da mana dukkan wani ya zo ɗakin ɗakin ɗakin daga bana an ga ɗawa wani ɗakin Allah zir kin da zir suke a yi ɗawa Allah ɗakin zir mata su yi maza su yi zir ila mata su zir suke daga wannan shekara ce annabi mai zawa ka kan kaji zo aka shi muna ga kowa daga bana kan mushrikin da zo maka ta kare daga bana wani ma wata zamani wani abu ne wanda a zahiri akwai matsala kamar yanzu zaka ce ku yanke alaka da turai babu alaka da turai ba ku ba alaka da su ya san tattalin arzikin komun hukun naku da su su ma tanda haka ne shi ne Allah ya ce musu in wannan abin da aka yanke na alaka mushriki kai zo maka in hankunci tsoron talauci dalilin yanki alaƙa da su to allah in yin so zai wadata ku daga fadalar shi arzikin allah ke kakunci tsoron yanki alaƙa da su daga tabbata alƙawarin ya tabbata ta sa fadala ba ta yanki alaƙa da su kenan yanzu annabin hajjin da ya zo kenan ba mu shirki ba ɗaki ba ɗawafin ɗakin allah zai sai kamar da ake musulunta hajjat islam ita ce hajji da aka yi a musulmi don gariya ba mu shirka a cikin ta kuma a yi ta ake ana kiran musulunta ban kwana a nan ne yake cewa khudhu manasikakum anni la'anni la alqakum ba'da ami hada iye ce kuluki abu shi ibada ku daga waje na iyawa da gaba da bana ƙara gamuwa haka in yi nan haka ki ta maimaitawa ko a mashin ibada ku daga wajena iya gurba ma ƙara gamuwa bayan duk wani ƙare ya zo yadda yake hudu ba ya yi hudu ba a arfa in yi yi ya ce halbar lagat na isar muku da kuni sai na maka isar da ce allah mu fashe haɗa kamar shaida kansu halbar lagat ya daga hannu sama suka ce na hanci allah mu fashe kamar shaida allah mu fashe haɗa ka kenan wani alama ce daban kwana da ya da al'ummashi a wannan hajji ta kyau suna hajjin ban kwana kenan wannan kina a ƙarshen rayuwar shi ya tabbatar da kana ɗiba wani aikin hajji wannan shi ne hujja da albanin mula ke kawo kan mas'alar ko rikici da ake kan wajen da muna ta'aura fuskan mace al'aura ce wanda an san da irin rudu tsakanin shi da irin malaman hijaz irin su usaimin irin su babba da zai malamai na saudiya da su suna ga fuskan mace al'aura ce shi ya ka hujja madogara cewa ba al'aura ba ce daga ciki akwai wannan hadisin da yake kawa na inda al'aura ce ya a manzan Allah da hajji mata kiri yi wasu kima ya ce aikin haji za a bude al'aura wurin ibada babba kuma ce abu mamaki a zahiri fadalin ya fitinu da ita an kace fitina ce ya fitinu da ita da annabi ya huce fuska shi kuma mai ro annabi da ita ga yadda annabi ya ce mace riya fuska ki dan a wurin shi kai fadalu a ku fara mutane manya ma ko a wurin akwai manya ma wanda fadalu na fa amma annabi ce mata riya fuska ki ko sai ta jabi iya cikin hujjar da albani ke kare mawla wanda su jamhurin malamai na malaman jihar su suna kan cewa aura ce hatta kai wasu suke ce arbani iya yado ila su iya kiran zuwa ga gudu al'aura da yasa yau littafi raddul mufhim raddi mizahi wanda ya manganu masu zahi ga malaman saudiya kwarai wanda hatta kai littafin sun hana sai da shi masu saudiya wani lokaci a takaice dai wannan ya kawo domin maganar da yi da ya ce ba al'aura ba ce ba ya kawo da mu dogara kuma maganar ce in ma jamhurin ne kuma har da mazhabar da kuke dogara kanta sai mun amna hanbal kan wanzu ka kawo magana fuskar mace ba al'aura ba ce ba amma wai ba ce abu abu da kuma wurewa lahi ce shi iya magana wajibi ne iya magana da sai suke abin wato suka daban a kamar ban mace ba ne a kuma shi kashi ya magana duk da budewa ba a wuri ba wajibi ce ba inda ake gudun fitina a rini haka yi mana kenan abu ne wani abubuwan kenan inda aka ri kullum guje fitina shi yayi kenan a riyan shi yayi amma wani ta bude ba mata hukuncin ta bude kamar sauran jikin sauran awar magana kenan ko a wani wuri zai zama ta fitina ma na ɗaukar abun kamar ɗayan sauran jiki ta da fitina har mutum abin da ya ƙarfi shi ko matan akan neman haƙƙin rihewar tun da abin mai saɓani kan shi kenan bai da matsayin irin sauran jiki shi ne a wata ran ya san ko hirjigin da mashi na damas da siriya da iyalai shi ɗiyan shi da matan shi agarsu da katuwa da niƙabi suka mai ca ɗan jarida aka ce naka ce fatawo halaf naka ce fatawo halaf ta kawahu ma'ana abu suke kalmar magana ne fatawar shi ta kama matsoron Allah shi ta kama kenan ya fatawa ba sa mata ya aka yi kai ka shi mata iyalanka da sun sa niƙabi fuskar sirri kuma kai tana sarki mana kai ita ko yin turbe ba haka bane ni bai yi magana ba kan hana are ko ba arewa abinda muke magana wajibi ne ko wajibi bane kiran mai ba ta ga ba shi ya magana ba wajibi bane bi ta ba arewa kun bi suki bayin masu sukan bude wanne ko ta wajibi da su ne ke magana su masu galza matan dole arewa ba arewa kuma ta hukunci da sauran sauran jiki na al'aura shi ne ke magana kan shi kuma da ce ba mu sabin ba ce mana wajibi kuma da irin wani wurare ba ne wanda kullum kawai ce fitina shi amma idan ba wadda misali ta bariyan ba ka mata hukunci irin hukuncin wanda ta bude sauran jikin da gaskiyar magana kuma abu na sananne ha a wajen jamun ha a wajen masu wani ra'ayin a sallah ba a riyi huska mace ko a wajen masu ra'ayi sun yarda sun yarda a sallah mace ba ta bude ba ta riyi huska laifi ne ma laifi ne mace ba ta ri huskata a sallah ko in tana da haramun ta shiga aikin haji annabi ya hana hani ne mace ba ta sa niqabi in ta sa harami ba lahi ne ma ba yi alhali an ta aiki haji aikin jama'a ne ga wani mata ka ta sa da mata inda hana wajen maza za a ce aikin haji aikin ibada kuma a ce a buɗe al'aura haka ba zai a buɗe al'aura a kuma wurin ibada wajen girman ibada iya ce mutum sa da yake kawa na wannan mas'ala ta hudu illa aisha take cewa saboda kumya na maza suna musu sani kabi ta ce amma idan muna sai idan muka zo wajen tawaga ta maza sai mu saddo haka wani zani haka ya siri huska su daga a gani ba sa mu kabi ba ya sabu ko suka wuce su daga suna haka dindai kullum kawace mai fitina shi lahiya ba sai wannan dai hadisi da muka karanta na ibn abbas cewa dai kanu fadl ibn abbas radiyallahu anhuma radifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn fadl ibn abbas dan ibn abbas ne yana kuturin annabi sallallahu alaihi yana bayan shi akan dabbar da yake sama a wannan hali fajat imra'atu min khata'a wata mace daga cikin kabila ta has'a ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala al-fadl yanzuru ilayha wa tanzuru ilayhi sai fadar iya kallon da ita tana kallon shi waje alal nabi sallallahu alaihi wasallam ya sarifi waje wajen fadar da shi akhar sai annabi yake juya wasu fadar zuwa wancan bangaren tana nan he juya ta kallon fuskar shi he juya fuskar shi haka ne ya rika mishi wannan mata faqala sai ta ce ya rasulullah ya manzo inna faridatullahi ala ibadi fil hajj adrakat abi shaykhan kabiran farilla da Allah ya dora ma bayin shi akan aikin haji adraka ta abi tarisi babana nan fadilla babana yana matsayin shekar kabiran lattijin kware babba ya tsuwa la yasbutu ala rahila bai iya zama akan dabba akan tabuwa ta bawa to a wannan halin afahuju anhu zan yi mai aikin haji qala na'am annabi ce na'am shikenan bakin ruwa kenan nan shi Ahmad bin Hasan ke cewa wa zalik fi hajjatil wada wannan abin ya wakana a hajjin bankwana muttafaqun alayhi wannan ruwaya Bukhari ya kawo Muslim ya kawo yace wa lafazin Bukhari lafazin da muka ji a nan mun karanta lafazin Imam Bukhari zai ruwaya ce Bukhari ya kawo Muslim ka Abu Dawud ya kawo amma ya ce maka wannan lafazin wani ne kenan kadi a ta haka za ka albuci amma ya ka sama Muslim magana ce amma lafazin ba haka ba amma da magana ce وعنهم وترواية دي إتما تا ابن عباس رضي الله عنهما على درس يتي أن مرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاديتي أقد الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري nan ibn abbas ke bada wani labarin cewa wata mace daga cikin kabilar juhaina ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ran sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce mishi inna ummi nadarat an tahujj babata uwata ta yi doki nazar addawar makata ko bakance cewa za ta haji ta ɗora ba kanta haji don Allah ko za ta haji to wannan alƙawarin da ta ɗoka falam ta hujji ba ta yabo wannan hajjin hatta matan hatar su ke ta mutu to a yanzu halin da ake cika ta mutu a fa'ahunju an zan iya mata haji ta tamar da rana ƙar na'am kina za ki ya ce hujji ana ki mata aikin haji a ra'aiti laukana ala umarki daina zama ki ina tambaye ki ban labari inda babar ki akwai bashi a kanta a kunta kadiyati za ki rama mata kina jawabi na za ta rama ya ce akadurla ku biya Allah fallawo a haƙa bilfa Allah shi ya cancanta a biya shi bashin shi kenan ki ɗauke mata wannan aikin hajji ta ce niyya wannan kenan sai wa anhu radiyallahu anhu maqa wata ruwaya daga dai ibn abbas Allah da shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma sabina hajja thumma balaga al-himsa فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عوتق فعليه أن يحج حجة أخرى حجة أخرى راه بن أبي شيبة والبهكي ورجال ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف abin da yake hadisin dai cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ayu masabil hajji duk yaron karami da ya haji kinan kamar ta muka amma muka bada labari ko ya haji ya yaro summa balaga alhins kuma ya kai balaga ya balaga yaro karami ya walade yanzu ya zama babba fa alai an yahudda hajjatan ukhra kenan an dora mai fa alai yayi wata haji daban bayan waccan ta kurciya haka wa ayyuma abdin hajji haka bawan da ya haji iya bawa sun mahutu ka ya aka ‘yantar da shi bayan ya yi haji ta hulku ya bawa shi ma fa'alai an na hujja hujjatar ukura ko hajjatar ukura an ɗora mai yi wata haji daban bayan wanda yana matsayin bawa wannan ruwa ya bi na abin sheba imam al-bahaki kuma ce rijalikin hajji sanadin su katil da amintattu ne illa anna ikhtalafa fi rafi da an samu sabani hadisin marfu'i ne ko mawqufi ne kusan ɗan uwa da an kawo hadisin rijalu siqat ko rijalu rijalu sahih wannan bai hukunta ingancin hadisi dan duka rijaki duka amintattu ne akwai irsa akwai inkita akwai ta'lif akwai abu da yake zawa me yake zalisa zalisa rijal bin sanad da aka jiro zai da kowa da kware ne amintacce ne amma musulmi kaga namiji kuma shi ta kike bai zama ka hujja da shi dan matsala ta samu matsala ganin iya ma'ana me mursal tabi'i mutum ne amintacce ba mu shakka kan mutum na garin misali sai ibn Husayn irin sa kana fasali amintattu ne zaman dari ba su da wadana kwa daya amma duk mutane sun suka ruwaya suka ce annabi ya ce ka ce a sun suka na ko mun san tabi'a suka ɗauki labari daga wajen wani tabi'i ɗan musu shi ko ba dukkan tabi'i da yake da shaida shi yasa in tabi'i ya ce annabi ya ce to ya su ja birki malaman hadisi an suna neman madogara tunda shi da bai gane ba ima ku diba jahiltar addini a yau wa'annan malamai ne amintattu an ce wa kanmu ne ala ba mu shakka kan zama su mutanen kwarai da zama su masu ilimin hadisin komi amma yanzu ce annabi ya ce amma ka ce ba a hujja da magana su musu ƙarya kuma ba a hujja da magana su su musu annabi ya ce ba waye ya musu to abin da muke shakka wanda ya ba da labarin da kai nema a san shi waye ya musa matsayi shi ta kuma ba hadisa ba zai mazabta da shekarar dubu da rabi ce ba annabi ya ce kaga an zo ana turo musulmi ne kuma za a nema wani aure shi ya ba ta wata fadara daga annabi sallallahu alaihi wasallam kasar iyakar jahilci kenan to shi dai anan al-mahfuz yace magana tabbatatta kan wannan mas'ala hadisi ne mawqufi zuwa gaba abdullahi bin abbas ya wannan bayani ya yi bayanin cewa duk yaron da ya haji iya yaro in ya girma ya balaga sai ya haji duk bawan da ya haji iya bawa in ya zama yan sami yanci sai ya haji wannan ya tabbata zuwa abdullahi bin abbas magana ke sai wa anhu wata ruwaya daban daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annan sallasam iya hudu ba a hudu ba da yi ya ce la ya halu wannan rajin bi mara'atin illa wa ma'azu maha wala tusafiru mar'atu illa ma'azi maha فقام رجل فقال يا رسول الله إن مرأتي خرجت حاجة وإني اختمت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه ولفظ المسلم مسلم ابن عباس كيش ياجي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هدبا هدبا يا تيوا لا يخلو الرجل بمرأة إلا ومع ذمهرة kar namiji ya kaɗaita da mace daga shi sai ita sai in akwai muharrami tare da su ba matarka ba ce ba harama kanci kurin ku shiga ɗaki don wani fa'ida wani bayanin ilimi ko kana ustazu da je gidan wani kana kwaya mata shekaru ku kaɗa a cikin gida duk mabannaci kai ma kaka yarda ka ba wani damar da iya ustazu iya kaɗa mata ka je gidanka daga ci sai mata ka abaiwa mai halitta ko ta tahi cikin mata ko kana nan a koya mata bai halitta akwai masu masu kasa don ustadi ne ba matsala je kuma masu batu ustadi ai ba annabi ne ba ba mala'ika ba ne na haka ustadi ustadi ne don kowa mutum don kowa ɗan wani haka kin wallahi yadda ake samun matsala da malaman sun wajen shan rubutu a yi ɓanna wannan ma an sha samun ɓanna wajen koyawa karatu fitina ce shi ne annabi ya rantsuwa in dai an kaɗe ta da kai masa da ba taka ba to shi ɗari ne sai ta tarwa ta taddin mai imani da Allah na nasara kai kaɗe ta da matar da ba ma shi ba shi shi ɗan ba wanda ya ɗari shi ya ma alamu yaudara alamu yaudara ba kai ba kaka ji wani kai mai imani da yawa kaka yarda kai ma kaka kai yaudare kai mai imani ku shiga ɗaki ko da sunan karantarwa ko da sunan rukuya kai da matan mutane matar mata gaba aiki duk bannan ta shawa kan kowanne ya tabbata ta haka kenan a kauce yace kuma ta katta ya balaguro sai da muharramin ta tun bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa kama mutum mutum sai tashi yace ya rasulullah inna mar'ati kharraj hadatha mata za ta da aikin hajji ba ni kuma wani mutum tafi ni kuma an rubuta cikin kaza kaza an sa cikin masu zuwa yake kaza mata za ta aikin hajji kuma kace ba ta balaguro annabi ce tashi mata kuma mata ka kenan ka wuta daga cikin layin hajjin ka je ka mata ka tashi ta maganar muhimmancin ko hadarin tahiyyata ka takare wannan kuma zamani ne kan sakawa a bulaguro a jirgi a mota wurin kusani duk wannan kuma shi dai kuma kowar yan tawi da shi malamin magabata wannan shi ne na ganin ya kamata mu tsaya lokacin ya ta yi Allah kai mu satan sama insha Allah ko Allah kai mu karatun gobe insha Allah kenan dai yanzu dai wannan a takaice ya karantar da mu kurin da hadarin kadaita da mata ba maharama ba kurin kuma mun san duk abin da manzo Allah ce kai akwai dalili ta kashi akwai hadari kuma hadarin ya bayyana a hili karar cikin al'umma wannan da yawa ta sha wakana yan wadan mun sar bangaren tambaya ne don tambayar ta sha zawa mutum ya maka magana shi abin yawa kana gare shi ko ita abin yawa kana gare ta daga zuwa wajen malamin ko daga zuwa wajen karantarwa mu'amala ta karantarwa a gida ko irin kaɗaita da ake da kanan miji da ake wasan kanan miji ya zo gida kanan miji ne shiga gida ko gidan wunshi ne duk banna ta tabbas ta sha wa kana wallahi da mata suna faɗin sun shiga da wani hali ganin abu da yawa da yake wakana kuma da an sai ma ba su misali da muke kira kanan fushi alhamu almaut dan shi ba gane komai an ma ya biyo shi da gara kanan kai shi ne matsalar ta kira hadarin kanan miji dan an ma ya zubi wani abu dan aka yi dan dama gidan gidan ku to sai kamar ya dama biyo mata da kan kamata kan dan gajo ya ya biyo ya biyo garan ka dama wani ba mi da yi shi sai ba tsoron komai kuma an yi su shi a gidan ba mi tuhumar shi dan ka zaka kuma dan kana ka cikin gidanka ba kuma nan gobe wallahi mata sai ga mun sun shiga wannan halin kuma abin ya tabbata haka nan wallahi sun sha da jajan sun shiga halin kuma kare wata da mamaye za ta da wata gaba sun riga sun shakku kana shi kana shi ne uwa ne ba da mace da ta bana mun shakku shi kuma take cewa ta hiye ban kana akan wa wallahi ta yi ban kana akan wa wallahi kada ki Allah kiyaye اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته